أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله zan mu ci gaba cikin karatun wannan littafi mai albarka shine cikin ilimin mai girma na alkur'ani shine alwujuhu wan nazair wanda kuma littafin da mai shi ya sa mashi suna asalin shi ilimin kanshi haka ake kiran shi alwujuhu wan nazair shi ma kuma sai sa ma littafin nashi suna alwujuhu lin nazair li alfazi kitabillahi al-aziz al-imam abi abdullahi addama gani rahimahullahu ta'ala mai rasuwa shekara ta 478 shekara 478 yau dubu ba wani abu da rasuwa kenan Allah mushi rahama zan mu tashi cikin muna cikin wani harafi alhamza satin da ya wuce ni da mi muka gani mun ga asfal kalma asfal mun ga kuma mun ga kalma ittakhaza mun ga aula yawa su aula laka fa aula da al'ahad da al'ajal kenan wajen abu biyar ne muka gani wajen abubuwa biyar muka gani yau kuma cikin muna cikin nafsin harafin da kalmomi masu farawa da harful hamza tafsirul ayat ala sittatu awjuhin tafsirin ana fassara kalma al ayat al ayat a cikin qur'ani da ma'anoni guda shidda yana zawa da ma'ana shidda na farko yana zuwa da ma'ana ayat da ma'ana al'alamat ko kuma yana zuwa ayul qur'an ayoyi na qur'ani yana zuwa da ma'ana al-mu'jizat mu'jizozi yana zuwa da ma'ana al-ibra abun nura yana zuwa da ma'ana al-kitab littahi yana zuwa da ma'ana al-amr wan nahy umarni da hani wannan sune ma'anoni guda shidda da al-ayat yake zuwa da su a qur'ani fa wajhun minha huska ta farko da ake cewa al-ayat ya zo da ma'ana alamat alamomi fadar Allah maɗaukin sarki cikin suratul Rum wa min ayatihi wa min ayatihi wajen gurare guda nawa da Allah maɗaukin sarki ya ambata a jere cikin suratul Rum wa min ayati wa min ayatihi daga cikin alamomi alamomin shi alamomin mi alamomin da suke nuna girman kudura shi da kasancewa shi shine yayi halitta haka nan kwatankwacinta cikin suratul Nahl inna fi zalika la ayatin cikin guraren da ya zo cikin suratun nahal ko inna fi zalika la ayatan da ya zo da mufarar da jam'i duka guraren da ya zo cikin suratun nahal da harko harko da can tsakiya duka alamat akwai alamomi akwai alamomi haka nan kwatankwacin shi cikin suratun ra'ad shi ma haka nan farkon suratun ra'ad ya kawo inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun la ayatin liqaumin yaqilun shi ma duka wannan alamomi Allah yake ne haka nan kwatankwacin cikin suratul shu'ara Allah madaukin sarki yake cewa tabununa bi kulli riyin ayatan ta'abathun ayatan kaga alamatan yani alama kawai haka nan hadar Allah madaukin sarki yawma yati ba'du ayati rabbik ka gani alamatu rabbik yani tulu'i shamsi min magharibiha tana daga cikin alamatu sa'a alamatu sa'a hutawan rana daga wannan daga yamma to nan gurin da yace yau ma ya a ci ba'adu ayati rabbik kenan nan alamomi na ubangijinka alamomin kuma na tashin kiyama alwaje hussani wajahi na biyu ayat yana zuwa da ma'ana ayoyin qur'ani fadar Allah madaukin sarki cikin suratul ali imran huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun ayatun nan gurin ayoyin qur'ani kawai ake ni kamar yadda muka muke jin kalmar haka nan kwatankwacinta cikin suratul nahl wa iza badalna ayatan makana ayatu wallahu a'lam bima yunzil qalu inna ma anta muftar har zuwa karshe aya nan Allah yana nihin aya kau ta Qur'ani kenan ka gan ka dauki aya ta Qur'ani aya kace kau ta Qur'ani ce sai kai ta bata ma'anonin da ba shi ba wajahi na uku ayat yana zuwa da ma'anan mu'jizat mu'jizat a cikin suratul qasas yake cewa falamma ja'ahum musa bi ayatina nan gurin Musa da ya zo musu da ayoyin ma'ana zo musu da mu'ujizojinmu mu'ujizoji haka nan haɗa shi cikin suratul kamar wa in yaraw ayatan yu'ridu idan sun ga aya sai su kau da kai nan aya ta qur'ani kawai Allah yake maqulu sihrun mustamir su ce sihiri ne mai shudewa huska ta hudu aya tana zawa da ma'ana ibra abun nura ga mutane cewa ya kam akwai abun nura fadar Allah cikin suratul mumin waje annabi da maryam ummuhu ayatan muka sa isa annabi isa dan maryam da ma'aihe shi zamana abun nura ne kai ba ayat qur'ani aka mai da sama sun zamana abun nura kawai abun nura wajahi na uku wajahi na biyar kai shine fadar Allah aya tana zuwa da ma'ana alkitab da ma'ana alkitab cikin suratul jasa yake cewa yasma'u ayatullahi tutula alaihi summa yusur mustakbiran kenan yasma'u ayatullahi nan yana nihin alkitab kawai qur'ani qur'ani gaba daya haka nan cikin suratul mu'minun yake cewa qad kanat ayati tutula alaikum ayoyinku sun ayoyina sun kasance ana karanta muku na me yake nihi qur'ani gaba ɗayan shi ba wasu ayoyi daban ko wasu ba qur'anin duka yake nihi nan walwajihu sadis huska ta shidda aya yana nihin umarni da hani umarni da hani na Allah madaukin sarki yake kawo cikin suratul baqara yake cewa kazalika yubayyinu Allahu ayatihi haka Allah yake bayyana umarni da hanin shi kenan nan ayati yana nihin umarni da hani da ma makamantan wannan kuma kowannen da aka faɗa hun misali ne yake kawo akwai sauransu wanda suke bin bayanta nan aya ta zo da ma'anar al'amru wan nahai ba wai ta bakara bace kadai misali ne yi da ita sauran kuma in ka faɗaɗa zaka ga kowace ga abin da take ni sai ka azata a mahallinta haka nan aya da ma'ana alkitab da ma'ana ibra ba wa guraren sun takaita a wannan da ya ambata ba sai tafsir arsala ala sab'atu awjihin wanda kuma suke faɗaɗawa cikin masu alwujuhu wa nazair in sai su kawo duka gaba ɗaya sai su kawo duka gaba ɗaya tafsirin ayat arsala kalmar arsala tana zuwa a qur'ani da ma'anoni guda bakwai na farko sallada ɗorawa a kai wani ya samu rinjaye a kan wani da ba'asa aikowa da fataha ba da fatahi da kuma akharaja futawa da wajjaha fuskantarwa da adlaka saki da anzala da sabkowa duka wannan ma'ana arsala fa wajhun minha na farko arsala da yake zuwa a qur'ani da ma'ana salladna arsalna salladna fadar Allah madaukin sarki alam tara anna arsalna shayatin alal kafirin ta'uzuhum azza ka gani arsal nanin salladina shayaɗin mun ɗora ka shaidanu akan kahurai sun samu nasara akan su ma'ana haka nan cikin suratul tadhib wa ma ursilu alaihim hafizin ka gani wa ma ursilu ba a sallada su ba akan su suna masu kiyayewa haka nan inna arsalna alaihim ai salladna nan ba irsal ba irin na aiko da manzanni da makamancin shi wal wajhu sani huska ta biyu da yake zawwa arsala da ma'anar ba asa aikowa faɗar Allah maɗaukin sarki wa arsan naka linnasi rasula kaga mun turo ka zuwa ga mutane ba aikowa ba ba asnaka lil haqqi rasulan mab'usan abun turawa hakanan walaqad arsalna da makamancin shi wal wajhu salis wajhi na uku arsala shine ma'ana fataha ba da fatahi faɗar Allah maɗaukin sarki yake cewa wa ma yumsiku fala wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di ka gani fala mursila nan gurin babu wanda zai ba su fatahi buɗi la fatiha lahu min ba'dihi babu wanda zai ba su fatahi koma bayan Allah wajahi na hudu arsala da ma'ana akhraja wa azhara huddawa da kuma bayyana abu inna mursulin naqa kaga mursulin naqa nan gurin mu ba masu aikowa bane taguwa ba aiko ta bane akai bayyana ta ne akai ta bayyana a jikin dutse mukhrijin naka ya zama huddo da taguwa haka nan wa atayna samudan naka ta musratan fa zalamu biha wa ma nusir bil ayati illa tahwifa kaga wa atayna naka wa atayna samudan naqata musratan wa ma nursil bil ayati ban mu aikowa kenan ban mu huddo da ayoyi aya ba aiko ta bane ake huddawa wajahi na biyar fuska ta biyar arsala da ma'anar wajaha fuskantarwa fuskanto da wani abu shine fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin fir'auna sai ya fuskantar da wasu su ku yi nan wajen wasu su yi nan wajen fuskantar da su ne ya nuna musu ja ku ku yi nan wajen ba wai ture bane irin arsala wanda muka sani haka nan da yake cewa fa arsalu waridahum fi cikin suratu yusuf shi ma suka fuskantar da dan aiken su mai kawo musu ruwa suka fuskantar da shi cewa icen wajen ka nemo ruwa hakanan wajahi na shidda arsala yana zawa adlik min al'azabi sakarwa daga azaba cikin suratul shu'ara an arsil ma'ana bani isra'il ka saki bani isra'il ba ka aiko su ba ka saki bani isra'il lokacin da wannan fir'auna ya rike su ma'ana ka sake su daga azaba fa arsil ma'ana bani isra'il hakanan walan nusilan ma aka bani isra'il dukan shi yana nihin saki saki ba wai aikowa ba wajahi na bakwai irsali yana nihin sabkowa da ruwan sama da makamancin shi cikin suratul nur yursil sama alaikum midrara yursil ma'ana zai sabko muku ba aikowa ba zai sabko muku da ruwan sama haka nan wa arsala alaihim tayran ababil cikin suratul fil kaga shi ma ya sabko musu da tsuntsaye da daga sama Allah maɗaukin sarki ya aiko musu sai tafsirul ummu ala khamsatu awjuhin tafsiri fassara ta kalma al ummu ummu tana zawwa akan fuska guda biyar yana nihin al asal asali da al marji'u makoma da al walida bi ainiha sai uwa ita wadda muka sani wadda al ummu ita muka sani sai al murdi'a mai shayarwa ko da ba uwa da ta aifa ba sai kuma azwajin nabi matan annabi duka kalma ummu tana zuwa da wannan ma'anoni huska ta farko al'ummu tana ne yake zawa da ma'anar asali a qur'ani cikin suratu alul imran ke cewa hunna ummul kitab sune asalin littahi kaga muhkamat sune asalin littahi ba ana ne sune uwa qur'ani ba qur'ani uwa gare shi a ce sune uwa qur'ani sune asalin qur'ani haka cikin suratu hamim yake cewa litunzira ummul qura' nan kaga ummal qura na nihin abin nan asalul qura ita ce asalin gari ruwa tunda ita ce farkon gari wanda aka fara assasawa wal wajhu sani wajhi na biyu ummu tana zawa da almarji wal masir makoma kawai fadar Allah cikin suratul qariya fa ummuhu hawiya makomashi ita ce hawiya kaga nan ummu ba zaka ce uwar shi ita ce hawiya ba wuta ba zata zama uwan mutum ba sai dai a ce makomashi ita ce hawiya sunan wuta ne ai hawiya wajahi na uku ummu tana zuwa da ma'anar ma'aihiya faraja'ana ka ila ummika kai ta kara ayin haka ganin faraja'ana ka ila ummika nan ummu ma'aihiya wadda muka sani haka nan faradar nahu ila ummihi duka wannan ma'aihiya wadda muka sani ita ake nihi anan wajahi na hudu shine al'ummu tana zuwa da ma'anar mai shayarwa ba wadda ta duka ta aihi mutum ba cikin suratul nisa yake cewa ummahatukum allati arda'anakum da uwayenku wanda suka shayar da ku nan kawai mai shayarwa ummahat ana nufin masu shayarwa ku da suka shayar da ku kakka fassara shi da cewa da uwayenku wanda suka shayar da ku in kai haka kuskure da ka shiga don uwayen can baya an ambace su ana zano mataikin da an haramta ma mutum ya arme su uwa da ta duka ta ayye shi an ambace ta can baya kuma sai aka ce da uwayenku wanda suka shayar da ku kenan da masu shayarwa irin wanda can da suna da wannan tsarin mace in ta aihu sai a ɗauko haya ta rika shayar da ita ana biyan ta to wannan ita ma ta zama ma'aikiyar shi ta huskar haramci wajahi na biyar ummahatul mu'minin uwayen mu'minai matan annabi sallallahu alaihi wasallam ake nihi wa azwajuhu ummahatuhum ummahatuna matan annabi alaihi salatu wasalam ake nihi ba ummahatuna abun nan ba ana gane ya diko kamar warware ne abin bai da ba matsala tafsirul abi ala arba'ati awjihin kalmar al'abu tana zauwa fasararta tana zauwa cikin ƙur'ani akan huskoki guda nawa guda hudu yana zauwa da ma'ana aljaddu kaka yana zuwa da ma'ana al'ammu ɗan uwan ma'aihi yan ma'aihi ko kanan ma'aihi yana zauwa da alwalidu ma'aihin shi karan kanshi yana zuwa da ma'ana alkala ciyawa kawai ciyawa bi tashdidil ba shi kuma an yi tashdidil ba ne zai zama na ma'ana ciyawa fakihatan wa abba fawajihun minha huska ta daya ta farko da zai zo abbi yana zawwa da mana aljaddu cikin hada suratul hajj millata abikum ibrahim addinin kakanku annabi ibrahim da annabi ibrahim kakanmu ne ba ma'ahin mu bane wanda dan asali ne ka'idar musulunci an ce kaka na daya na biyu na uku har na dari ma kaka sunan shi kenan nan Allah ne kakanku annabi ibrahim ba ma'ahi ba haka nan hada shi yake cewa wattaba'tu millata aba iya ibrahim sai ce ba ma'aihwana ya ce ibrahim shi kuma kakan shi ne ba ma'ahin shi ba ne kenan nan kaka ake ne walwaji hussani kenan ka ce na bi addinin kakannuna shine annabi ibrahim da wani da wani wajahi na biyu shine al'abu yana zawa da ma'anar dan uwan ma'aihi wannan kuma cikin suratul baqara yake ce qaluna abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il dan isma'il ammi ne na yaqub ammi ne nashi kuma ya kira shi da cewa ma'aihi ma'aihin shi wajahi na uku al'ab yana zawa da ma'anan ma'aihin shi karan kan shi cikin suratu mara yake cewa ya abati lima ta abudu ma la yasma wala guri hudu da ita kiran wai wannan cewa ya abati ya abati duka nan gurin ma'aihin karan kan shi ake nihi haka nan hadar Allah cikin suratul al'an'am wa iz qala ibrahimu li abihi azara kaga nan abihi nan ma'aihin shi na kirara ake nihi tunda Allah ya kira shi da cewa ma'aihin shi haka nan cikin suratul abasa yau mai firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi nan uban na aihuwa ake nihi haka nan wa abuna shaykhun kabir baban mu tsoho ne wannan yan matan na shu'aibu na wancan tsohon ko kuma an dauka cewa shu'aibun ne kyarara nan gurin suna nihin ma'aihin da su suka abin nan suke nihi ma'aihi wanda ya aihe su wajahi na hudu al'abbu yana zuwa da tashdidil ba da ma'anan mar al'an'am makiyaya ta dabbobi wada Allah cikin suratu abasa wa fakihatan wa abba kaga da tashdid al'abbu shine makiyaya ta dabbobi mar al'an'am ita ce ciyawa ita ce fasarar da aka tambayi sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu kan cewa ya fasara me ake nihi da al'ab yake ce musu ayyu sama'un taqilluni wa ayyu ardun ta ayyu sama'un tuzulluni wa ayyu ardun taqilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lam wace sama zatta mun rihi wace ƙasa zan hau busanta in yawo innahu wadda fasar kalmar Allah magana Allah ba tare da sani ba abban aka tambaye Abubakar ce bai sani ba kawai suke ganin ina ai kai kokari ka faɗi ra'ayinka ya ce musu me zan ce ma Allah innahu wadda kalmar abu to kuma ina ga wanda zai dauri tahin Allah duka yana fassara shi ba tare da sani ba ba tare da sanin wannan maganganun ba na magabata da wannan ilmammukan da Qur'ani ya kwasa masu yawa mutum yana bisa hatsari yana ga cewa yana ma Allah aiki bai san ba shedan yake ma dan badda bayan Allah yake tai littafin Allah kuma wannan abun sai ya bi shi har ƙarshe yana kokarin nihin cewa neman suna ko a ce mishi mala to tsinantaka ta Qur'anin take bin shi zai ta bayyana gaban mutanen suna mishi kallon rishin mutunci da rishin daraja abin da yake neman sai Allah mishi mu'amala bi naqidi qasdihi akasin abin da yake nema na neman girma da neman daraja na ce wani malami ne wani masani ne na Qur'ani har yana tafsiri to wannan Allah sai dai kuse zillan sai dai a tuhatar da shi da kaskanci tafsiri da saboda fada ma littafin Allah ba karamin hatsari bane kan ka fada ma littafin Allah sai ka san cewa ga ilmin mukan da suke kalkashin shi zan fassara ayan nan guda akwai abubuwan ilmamukan da ya kamata tana da alaka da kaza to wani littafi cikin tafsirai ta shafi masalan ayatul ahkam ce wani tafsiri ya kamata in koma ga sanin tafasir masu kula da ahkam su tafsirin na aljassas ahkamul qur'an na jassas ahkamul qur'an na wannan ibn al-arabi namu na malikiya ga ahkamul jami'ul ahkamul qur'an tafsirin qurdubi ga sanin gurin kowace aya hasabin abin da take magana hasabin tafsiran da za a koma a samu wannan magana a cikinta sai mutum ya san da wannan doriya akan wannan kuma da ilman wannan ilman mukan da ake zanarwa na Qur'ani sai tafsir al-aza ala asharatu awjihin kalmar al-aza tana zawwa in mun ce al-aza wa zai fassara mu da Hausa kawai al-aza hmm? cutarwa kawai to wannan larabci ne to amma in muka shiga Qur'ani da ma'ana goma yake zawwa ma'ana ta farko alharam haram ana kiranta da aza kwalkwata ana kiranta da al'aza ashidda da tsanani da ashatam zagi da albuhutan kiran ƙarya da al'isiyan saban Allah da at-takhalluf rishin zuwa sabawa da shagalul qab shagaltuwa ta zuciya da almannu rawwa ita ma wannan gori nake so ka ba mutum abu ka gora mishi da al'azab da azaba wannan sune ma'anoni goma fuska ta farko inda aza take zawwa da ma'ana haram shine hadar Allah cikin suratul baqara wa yasalunaka anil mahid qul huwa azan ka gani nan ka ce musu haram ne ba ka ce kazamta bane datti ne wannan ba shi suka tambaya ba da masu da kansu sun san datti ne kazamta ne dan ba za su yi mu'amala da shi ba to amma nan suna tambaya cewa shin haramun ne mutum ya kusanci iyalan shi tana cikin haila sai Allah ya ce ka ce musu azan haramun ne kenan kaga da ka fassara shi da haram kirar abun nihi ya hutu hili babu wani abun nan wanda zai ce bai gane ba wajahina abun nan wajahina biyu al'aza da ma'anar kwalkwata yake cewa au bihi azam min ra'sihi ka gani ko yana da kwalkwata a karan kai cikin aikin haji da ake magana nan kwat kawai azan ana nufin kwalkwata kwalkwata in akwai a kan shi wajahina na uku al'aza yana zuwa da ma'anar tsanani fadar Allah cikin suratul nisa in kana bikum azan min madarin ka gani nan azan cutarwa mai ake ne da cutuwa tsanani in kuna da tsanin ruwan sama mai tsanani kawai kawai kuna da matsaran shadid ruwan sama mai tsanani wajahi na hudu shine al'aza yana zuwa da ma'anar zagi wadda suratul wannan cikin suratul nisa yake cewa lazaniyati an aminkum fa'azuhuma ku zazzage su ku gaggaya musu magana haidai ko mu san cewa zagin ba irin ka cika zaka ka cika zaka irin wanda muka sani ba ba shi ba ake nihi da larabci gayin magana kawai a gaigaya musu magana mazinata ma'ana kahin a sabko da hukunce hukuncen su ne ake magana ya'ani subbuhuma wa azruhuma ku gaya musu magana kuma ku wulakantar da su sai aka shahe ta lokacin da aka sabko da ayar ayar wannan ayar bulala ɗari na cewa la tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina asharaku azan kasira cutarwa nan zagi yake ne ku ji zage zage da gayin magana mai yawa daga mushrikai dan azan ba abu daba da bugo da zagi to amma nan zagin kawai ake nihi yana haka nan yake cewa cikin suratu ali imran lan yadurukum illa azan kaga shi ma cutarwa nan ana nihi to abin nan ashatam wasagar kaskantarwa da kuma zagi wajahi na biyar inda al'aza yana zuwa da mana kiran ƙarya kiran ƙarya cikin suratul ahzab ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina azaw musa fa bara'ahu allah mimma qalu ka ganin goyon azaw musa suka yi ma annabi musa kiran ƙarya suka ma annabi musa kiran ƙarya shine cewa azahu sun cutar da shi da cewa mai gwaiwa ne innal ladzina yuzuna allah wa rasulahu haka nan waɗanda suke kiran ƙarya ga allah da manzon shi dan ba wanda isa cutar da Allah ko kuma kenan cutarwa in ka bata ma'anarta wadda Allah yake nihi ka hudda kanka daga cikin wani abu daban ka ce cutar da Allah shine kaza ka shiga tawili kawai wanda suke kiran ƙarya ga Allah da manzon shi kaga kirara abu ya fito hili haka nan wallazina yuzuna almu'minina wal mu'minat wallazina yuzuna kai ne sai ki Allah bincike ne to an kawo su a an kawo kashin eh kenan he an sako musu an kiran koko a ku bar kuna bincika ba a rasa shi yanzu na tsaya a da wuya ku dai ku bani su fa to to wannan din ne zan zan zan biya da shi na su na zan wannan din to kawai kenan kuma sai na huta sai na huta kenan to ba
haka nan wallazina yuzuna almu'minina walmu'minat waɗanda suke kiran ƙarya ga mummune maza da mummune mata wajahi na shidda azan da ma'ana saban Allah madaukin sarki innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wanda suke saba ma Allah da manzon shi ka ganin gurin aza kawai sabawa sune yahudawa da suke saba ma Allah wajahi na bakwai shine at-takhalluf rishin zuwa yaki atahi kai kuma ka ki zuwa shine inda Allah yake cewa allazina yuzuna rasulullah suke cutar da manzon Allah ba ka ce cutarwa ba kawai suke kin zuwa yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam gazuwata tabuka ne ake magana wajahi na takwas aza yana ne shagaltuwa ta zuci cikin suratul ahzab inna zalikum minna zalikum kana yu'zun nabiyya wannan yana sa kunci a zuciya annabi yana sa kunci a zuciyar annabi kenan kaga wannan kyarara ma'ana ta hutu fa yastahi minkum jin kumiya wa ma kana lakum an tu'zu rasulullah bai kamata gare ku ba ku cutar da annabi nan ba cutarwa ba sai ka ce bai kamata ba ku sayar ma da annabi shagaltuwa ta zuci wajahi na tara azan yana zuwa ma'ana gori ma'ana gori cikin suratul baqara qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha azan fada ta alkhairi yahi kyautar da za a bada abita da gori cutarwa kawai gori ake ne wajahi na goma na ƙarshe azan yana zauwa da ma'anar cutarwa cikin suratul ankabut fa iza uzi fillah idan aka azabtar da shi cikin sha'anin Allah idan aka azabtar da shi kenan uziba fillah haka cikin suratul araf haka da suke cewa qalu uzina an cutar da muka hinka zo haka bayan ka zo kaga nan uzina suna nihin an azabtar da mu suna nihin uzibna an azabtar da mu nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi